الثالثة to ina misalin majazi a kali kamar a wanda yake mummuni wanda yake ya yi imani da Allah ya ce ruwan sama ya tsirar da ciyayi ko ya tsirar da shuka to an san wanda duk yake mummuni ai ya yadda ya yi imani da cewa ruwan sama ba shine yake tsirar da shuka ba Allah ne yake halitta komai komai halittar Allah duk abin da ka gani in na kulle shay'in halaka na huli kadar haka mummuni ya itikadi amma anan da yace ruwan sama ya tsirar da shuka to ya dangana ne dangane da duban sababi wato a a nan kowace kalma a ciki an yi amfani da ita a ma'anarta ambatar rabi'ul baqal amma majazin a wajen isnadi ne shi yasa shi majazi a kali ana kiransa majazi isnadi akan kira shi majazi isnadi akwai nau'o'i dai da yawa nasa wani lokacin yakan zamo kowanne daga musnadu da musnadu ilaihi a cikinsa su zamo hakika ko su zamo dukkanin su majazi ko ɗaya hakika ɗaya majazi to duk dai bayan da baya zuwa shi majazi a ƙali to shi yasa a wani wajen kenan yakan zamo an haɗa majazi lugawi da ko majazi a ƙali an haɗa majazi a lugawi da kuma majazi a ƙali gaba ɗaya a waje ɗaya a jibla ɗaya to to sai ne ce lugawiyo au lugawiyo akwai kuma majazi wanda yake lugawiyo akwai majazi wanda shi ta fuskar lugga ne ba ta fuskar hankali ba to shi majazi ma kansa wanda yake lugawiyin shi kuma ya tafi kashi biyu akwai wanda yake murattabi akwai kuma wanda yake mufradi to shi wanda yake mufradin shi akan an fi kiransa majazul mursal wato wanda yake mufradi kenan akwai kuma majazi wanda yake murakkabi wanda shi wajen maganar ba wani lafazi da yake an fidda shi daga asalin ma'anarsa kowanne an amfani da shi ne ainihin ma'anarsa kuma wajen tarkibin ma an yi amfani da shi bisa yadda shi mai maganar ya kudurce amma inda aka samu majazi shi ne inda za a kawo magana ce sai aka kawo wata wadda za ta shirar a kanta ya zama ita wannan din aka ga kamar tafi karfafawa ko abin da ya kama da haka ina misalin irin wannan kamar irin a habaru da sukan zo ko a cikin qur'ani ya zama sun fita daga ma'anar habarin sun koma umarni ko sun koma a wato bayyana bukata ko sun koma ga kokawa to duk irin wannan ana ce da shi na jazi murakkari ina misali kamar wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wannan aka kawo fi'ili murari'i inda za a kawo amri inda za a ce yatarabbasna ya ta yatarabbasna to wannan majazi ne wanda yake murakkari kowace kalma a ciki an yi amfani da ita a ma'anarta kuma wajen isnadin ma ba wani majazi amma inda za a kawo amri ne sai aka kawo murari ko kamar misali na annabi zakariya ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam da yake cewa rabbi inni wa hanal azmi minni wacce ala ra'su shayba to wannan labari na annabi zakariya ya fita daga hakikanin ba da labari ba abin da ake nufi da shi ba da labari ba ba yana so ya ba Allah labari halinsa ba amma yana so ya nuna kaskan da kansa ga Allah ne subhanahu wata'ala haka nan kamar fadin annabi Musa rabbi inni inni lima anzalta ilayya min khairin faqiyya ko fadin mahaifiyar sayyidatuna Maryam da take cewa rabbi inni wara'atuha unsa nan kuma ma'anar ba da labarin shine ta nuna damuwarta cewa dan da aka bata ba wanda take so ba ba wanda ita ta nema da farko ba ita ta nemi a ba ta namiji ni da zarku laka ma fi baɗani muharraran fa taqabbal minni to amma sai kuma gashi ta haife ta mace ne take nuna wato damuwa nuna cewa ba ita da ba haka ta so ba rabbi ni wa ra'atu ha unsa kace wallahu alam lima wa ra'at wa laysa zakar kalun to to bi irin wannan shi akan kira shi majazi murakkabi yana daga majazi murakkabi abin da yake zuwa a kar magana na larabci كما أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو السيف ريعت اللبنة السيف ريعت اللبنة كدو وانا مجازي ني وانا يكي مركبي وانا بي يفدا قوة كلمة أشكي ينا لكم معناتها haka ma kuma a wajen tartibin amma inda zai ce wani abu ne sai ya kawo wani abu da ya kama da shi ya faɗa a wajen shi yasa majazi ne kenan murakkabi wanda yake ilakasa irin waɗannan guraren tashbihi tashbihi shi ne ake kiransa karin magana ma kuma to in ya zama ya shuhura to to au lugawi shi wanda yake lugawi wanda yake mufradi yana da alaƙoƙi da yawa akwai wasu malamai wanda yake sun kai alaƙoƙin nasa guda 25 wasu ma suka ce har sun haura akwai manzuma tana nan nuniya a cikin majmu'u muhimmatul mutuni wanda yake dama an kawo ta ne dan bayanin alaƙoƙi innal alaqati hamsin summa yatba'uha 20 naulan fa kun ya sahiza hakani innal alaqati hamsin summa yatba'uha 20 naulan fa kun ya sahiza hakani wa qad sabarna fununa lil qaumi ajma'aha فما رأينا سواها قد في كلمي tana nan kasidar a cikin majmu'u muhimmati mutune ko wanda dama an yi ta ne akan haka fasil majazi rabbi ilaqati majazi ko to wato wasu sun kai alaƙoƙin 25 wasu ma suka ce ai har sun haura wasu suka ce a'a ai gaba ɗayan aka tsaya aka tantance ba su sha tara ba wasu ma suka ce ai gaba ɗaya ba su sha bakwai ba wasu ma suka yi ƙasa da su suka ce ai duk wannan tsawawa tsawaita magana ne gaba su za a iya mai da su sha ɗaya ahan za a iya mai da su sha ɗaya to sun tashi a amma rahmanin rahim سبب Hamu yana daga ilaƙoƙi na majazi, majazi wanda aka faɗa cewa yakan zo a cikin lugga yakan zo a cikin ƙur'ani. Akwai waɗansu da suka tafi zuwa cewa ba majazi gaba ɗaya a ƙur'ani to amma zance wanda yake ya fi inganci shine tabbatar da cewa akwai majazi saboda wanda suka ce ba majazi a cikin ƙur'ani sun yi tawilin maganganun nasu da abinda a ƙarshe dai zai sada su zuwa yadda da cewa akwai majazi a cikin ƙur'ani sabo illa iyaka su ce su ba sa son a ce majazi ne sai dai a ce wani usulubi ne daban wani irin tsari ne daga tsarin zancen larabawa to a shi ko wajen suna ai ba mu shaha ba mu shaha ka yadda da abu kaza amma kai ga yanda zaka kira shi ne kuma nace na yadda da shi amma ni ga yanda zan kira shi ai wannan ba mahallin sabani bane sabanin akan suna ne kawai la mu shahata fil istilahi to to ilakokin na majazi a ciki akwai umumi akwai umumi ana amfani da amin alhali ana nufin hasi ɗaya ne daga cikin ilaƙoƙin majazi ina misalin wannan a ƙur'ani kamar inda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yastaghfiruna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi cewa suna neman gafara liman fil ardi gabaki ɗayan mutanen da suke kan duniya to wannan wata ayar sai ta nuna mana cewa ko da yake an yi amfani da ami gaba ɗaya ba ana nufin gaba ɗayan ba suna neman gafara ne ga waɗanda suke mummunai kawai yanda yake wata aya ta kawo wayar ta gafiruna lillazina amanu wayar ta gafiruna lillazina amanu rabbana wasita kulla shay'in rahmatan wa ilma ashe neman gafarar da suke ga waɗanda suke mummunai ne to wannan yana daga inda aka yi amfani da ami amma ana nufin hasi an yi amfani da ami amma ana nufin hasi hakanan akan amfani da hasi alhali ana nufin ami akan yi amfani da hasi amma kuma ana nufin ami kamar matsalan wurare da yawa a inda yake an kawo lafazin faƙiru a ƙur'ani ko aka kawo lafazin miskinu lafazin miskinu idan tare da fakiri ne sai a ɗauka hasi ne amma kuma inda yake ba a kawo fakiri a wajen ba sai a ɗauka har fakirin ba wai miskinin kawai ba a'a har fakirin kamar misali awil amutiyonin zinas gaba yatiman za makara ba au miskinin za makara ba haga nan amfani da lafazin miskini ne amma ana nufin har wanda yake fakiri shi yasa an yi amfani da lafazi hasi amma ana nufin umumi a wajen ana nufin umumi a wajen to haka nan halun da shadda a kan lamun halun ana amfani da abin da yake ya sauka ana nufin mahalli ana nufin mahalli akan yi amfani da abin da yake sauka a waje amma ana nufin wajen kamar misali za ka ce da wani ya miƙo ma jaka ya halatta ka amfani da majazi ka ce miƙo min dukiyar nan saboda me saboda an san ana ajiye dukiya ana ajiye kuɗi a cikin jaka ka ce a idinil mala alhali kana nufin idinil kisa to saboda mali din hali ne ko kama a qur'ani inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa amma allazina biyawwatu wujuhum fa fi rahmatillah fa fi rahmatillah kaga an saki hali ne akan mahalli inda za a ce fa fil jannati aljanna anan ne rahmar Allah take sauka to amma sai aka saki rahamar Allah abin da yake sauka a wajen akan wajen to wannan yana daga ilakar haliya haliya wato lamun da shadda haka nan kuma akan saki mahalli bisa hali inda zaka ce mai komin kudin nan ka iya cewa mai kwanja kan nan mai kwanja kan nan saboda me wato saboda cewa jakar mahalli ne na kudi inda zaka ce idinil mala ka iya cewa idinil kisa to haka kuma kama a qur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fal yada unadiya fal yada unadiya asalin nadi mazauni kama an ce da shi wannan kafiri babba to ya kira mazaunin safa ya kira mazaunin sama amma ba wai ana nufin mazaunin ba ana nufin waɗanda suke zama a mazaunin nasa ya kira 'yan majalisar saman in ya so ya gaya Allah zai da shi da su gaba ɗaya sanad uzzabaniya to hakanan akwai majazi ta fuskar daɗi wannan shine alaƙa ta hudu ta biyar daga alaƙoƙin majazi shine ta fuskar daɗi kamar laisa ka mislihi shay'un to wannan kafin za'idi ne wa'yansu malaman sun yi bayani akan cewa irin wannan ba majazi ba ne amma wa'yansu suka ce a'a shi ma wani nau'i ne na majazi to akwai bayanai dai da yawa ga malamai a wannan wajen to cewa na kasu da ziyada a cikin magana majazi ne ko ko ba ba majazi ba ko akwai inda yake zamowa majazi akwai inda yake zamowa ba majazi ba don akwai tafsiri wani lokacin akan daɗa kalma a waje ya zama saboda ƙara ta tsarin likirabi ya sauya misali kamar wannan kafin idan da ba ita ya za a faɗa za a ce laisa mislahu shay'un ya zama shay'un shine sunan laisa misla shine labarin ta ya gabata ko to amma yanzu da aka sa kafin fa sai ya koma ka mislihi akan yi dadi kuma akan yi dadi ya zamo ko da ba wannan dadin irabin dai haka yake kamar misali fabi ma rahamatin min Allah ma din ko da ba ita cewa aka fabi rahamatin min Allah haka rahamatin din dai tana nan da majurura an mata jarra da kasara to waɗansu malaman suka ce inda yake aka yi daɗi ya zamo daɗin ya sauya tsarin li'irabi to wannan ne majazi amma inda yake bai sauya tsarin li'irabi ba wannan ba majazi ba ne shi yasa kamar laisa kamfili shawun sai su majazi ne amma fabi ma rahamatin min Allah ko amma qalilin amma qalilin la yusbihunna nadimin sai su duk wannan ba ba majazi ne ba tunda ko da cewa aka yi an kalilin kalilin din da haka zai zo majaruri amma kalilin da aka sa ma ya sake dai zuwa majaruri shi yasa kamar nan sai suke ba majazi ne ba to kazaka juz'un haka nan kuma alaka ta shida daga alaƙoƙin majazi shine sakin juz'i akan duka ina misalin wannan kamar gashi a ƙur'ani kumin laila kumin laila illa kalila to nan da aka ce kumin laila ne ma'ana kum ka tsaya a tsaye amma haka ake nufi a'a ana nufin ka tsaya kai sallah sallar da yake ta kunshi tsayuwa da ruku'u da sujjada da zama amma sai aka saki tsayuwa akan haka saboda me saboda tsayuwa juz'i ne daga juz'an sallah ko wa aqimu salata wa warka umma raki'ina warka umma raki'ina nan da aka ce warka umar raki'ina ana nufin ruku'un kawai a ana nufin sallar gaba daya to amma saboda cewa ruku'i juz'i ne daga juz'an sallah in ba shi in dai sallah ce ba kamar sallar janaza ba ko sujudu tilawata ai sallah ba sai ba in dai ga wanda yake yana da iko ne to an saki juzu'i amma ana nufin duka ana nufin duka da aka ce warka umar raki'in ana nufin ku sallah ba wai zarar ruku'u kawai ba to haka nan akan saki kullu alhali ana nufin juzu'i ana sakin duka alhali wani abu ake ake nufi daga ciki ina misalin wannan kamar yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim usbu'u wato ya yatsa gaba daya shine usbu'u jam'in sa asabi'u ko wanda usbu'u din nan an fada yana da lugogi goma ko to amma abinda suke sawa ai an san wanda yake nufin ya toshe kunnensa gaba ɗaya yake sawa daga gaɓoɓin yatsan nasa ba wai dukkan yatsan sa yake sawa a kunna ba ba yatsan sa duka yake sawa ba amma aka saki dukkan yatsan alhali ana nufin wani yanki daga yatsan to shi ma wannan majazi ne to shi ne alaka na bakwai alakokin da yake lissafawa a nan to kullum makana gairihi maja'ulu da kuma bashi ɗin to kullum makana gairihi maja'ulu maja'ulu maja'ulu da aini maja'ulu da aini ba maja'ulu haka nan kuma masdari yakan zo inda za a kawo sunan fa'ili inda yake za a kawo sunan fa'ili a kawo masdari kamar misali a ce haza rajulun adalu haza rajulun adalu wannan mutum ne adali to adalun din masdari ne a nan an kawo shi inda za a kawo sunan fa'ili inda za a ce a wato adilu adilu amma sai aka ce adalu ko kamar na qur'ani hudan lil muttaqina kaga da yawa wato hadin abinda ake nufi da wannan hudan din hadin lil muttaqina hudan masdari ne amma an kawo shi inda za a kawo sunan fa'ili hakanan kuma akan kawo masdari inda wato za a kawo a sunan maf'uli ana kawo sunan masdari ana kawo masdari inda za a kawo sunan maf'uli kamar misali fadin ubangiji subhanahu wata'ala cikin suratul luqman haza halqul la faruni maza halakal ladzina min duni haza halqul lahi to halqu masdari ne na halaka amma annan da aka kawo shi ana nufin sunan maf'uli haza makhluqul lahi wannan duk abin da aka ambata tun daga halakar samawati bi gairi amadin tarawna hawa alqatul la rawa sai an tame da bi kuma an zara sama ma an fa'amad nafiya to duk wannan halqul lahi halitta fa kenan ta Allah ba runi ma za halaka lazina min duni kai da Allah wancan da masu bauta gumaka suke bauta gumakan nan nasu da Allah akwai irin wanda suka sun yi kasa tasu daban ko sun yi sama tasu daban ko akwai tsirin da suka yi a abin zalimu na fira lalimu ne kai kafirai dai kan suna cikin bata to haka nan ana kawo fa'ili ana nufin masdari akan kawo fa'ili a inda yake ake nufin masdari kamar istiyanin kansa akan kawo kamar atin ana nufin shi kansa istiyanu akan kawo kuma sunan fa'ili dai ana nufin wato sunan maf'uli kamar fi ishatin rariya fi ishatin rariya ana nufin maruriyatin ita rayuwar ba ita ta yadda ba a'a an yadda da ita duk wanda yake wannan rayuwar ba zai ga akwai rayuwa sama da tasa ba shi yasa ya samu cikakkiyar yadda da halin da yake ciki ba wata rayuwa da zai gani sama da tasa kaga nan wariyatin da aka kawo sunan fa'ili an yi amfani da sunan fa'ilin ne ana nufin sunan maf'uli haka nan ana kawo sunan maf'uli ana nufin sunan fa'ili kamar misali innahu kana wa'aduhu ma'atiya to ma'atiya anan ana nufin atiya matiyan sunan maf'uli ne daga ata an kawo shi inda za a kawo sunan fa'ili inda za a ce atiyan aka ce matiya haka nan kuma akan kawo sunan maf'uli ana nufin masdari kamar fasatu sirru wa yusirun bi ayyukumul maftun to al maftun anan da aka kawo sunan maf'uli ne amma ana nufin masdari bi ayyukumul fitnatu waye a cikin ku yake tare da fitina waye yake cikin bata tsakanin kai da su za za a bayyana muku kowa zai sani fasatu sun wa yusrun za ku gani gani na hakika to kowanne a cikin wayannan guda ukun akan sa shi a maimakon wayancan guda biyun shi sunan fa'ili yakan zo a ma'anar sunan mafuli ko ma'anar su masdari haka nan kuma shi a su masdari yakan zo a ma'anar sunan fa'ili ko a ma'anar sunan mafuli haka nan kuma shi sunan mafuli yakan zo a ma'anar sunan fa'ili ko kuma ya zo a ma'anar masdari da irin wannan in ya aku sau da yawa sai a ce wato majazi ne wanda yake a kaliyi ko sai ya zama majazi ne a kaliyi kenan alhamdulillah tambaya akan cewa a cikin askari inda aka yi bayani kan cewa giya ba sa tsarkaka da sababin wankewa a kwarya da yake an dade ana zuba giya a cikinta har ta dafe da giyan nan to wannan kwaryar duk irin wankin da za a yi mata ba za ta taba zama wa tsarkakakkiya ba ba wanki ba ko kankarewa ma za a yi ba za ta tsarkaka ba saboda abin da ta sha ta sha ta sha na daga giyan nan ya zama har ta dafe kenan ehem duk wani juzu'i na jikinta ana ganin kamar akwai juzu'i na giya a ciki shi yasa wannan ba za ta samo tsarkakakkiya ba kuma ka fi fiske ne ka sai mubalagatul masi cewa abu mai kaifi kwarai wanda yake wadda take mai kaifi amma mai santsi kwarai to in aka yanka da ita ba sai lalle an sa ruwa an wanke ba saboda ana ganin cewa ruwa in an sa an wanke ta iya zama ya tsatsa a to in aka goge da kyau tunda dai mai santsi ne wannan gogewar ta isa a abin ya zamo ɗahiri ba najasa ba abin ya zamo ɗahiri a iya yin a sallah ana ɗauke da wannan wukar ko wannan takobin sakila abu wanda yake mai santsi والمستهجر من الهمر في أوانيها وفي المستهجر من الهمر في أوانيها خلاف wannan kuma wato da aka ce giya idan ta zamo ta daskare ta zamo ɗahira to amma aka ce idan ya zamo ta daskare a ƙwaryarta to ta zamo ɗahira ko ko bata zamo ɗahira ba a wannan halin wasu ce ta zamo ɗahira saboda ganin ta daskare ɗin ta koma busasshiya ba wani ruwa a ciki wasu ka gan cewa a tunda tana cikin wannan ƙwaryar kwariyar a ciki mai yiwa har yanzu da ake gani